أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صب جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan ce halka ta goma zama na goma a karatun littafin ruhul adab na maulana shekul islam sa'adat al'anam shek ibrahim yas maulana shek ibrahim ya ci gaba da cewa wa ardi shaikaka walau abkaka lakinnahu lil khairi qad hadaka وحرص على الأوقات أي حرص واحذر من ابتلى بلاء نقص إذا رأيت مظهر الجمال لا تدقى ورد مظهر الجلال yace wa ardu shekaka wannan shegi da muka siffanta a baya murabbiyan خبيرا نافعا كامل إرفان إماما صالحا تللي كنمية الدسة ولو أبكاك كودا زي زود أبن دكي كان جياساك كوكاني ولو أبكاك كودا ياساك كوكا لكنه للخير قد هداك sai da cewa shi shehinka da kake ga abin da yake umartar ka ba daɗi to ka sani fa shi yana shiryar da kai ne zuwa ga alheri mun faɗa a baya cewa shehi yana gado ne su ne mutanen da ake ce magada annabawa mun sani sau da yawa manzo Allah zai ce wa sahabbansa za a yi abu kaza amma kuma su sahabban za su ga wannan abin bai yi musu haka ba zan ba da misali da sulhul hudaybiya manzo Allah ya ce a yi haƙuri a zo a koma ba za a shiga a yi umara ba suna umar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka nuna damuwarsu a kan ya za a yi haka a ya je wajen na abubakar ya koka masa sai zama irin amsar da maza Allah ya bashi ita ce dai na abubakar ya bashi a ƙarshe dai sahabbai sun yi haƙuri a latila suna kuka suka bi umarnin manzon Allah to amma kuma a ƙarshe sun ga alkhairin haka shi duk lokacin da shehi zai umarce ka da yin wani abu kai a zahiri za na kallon cewa wannan abun kamar an wahalar da kai ko an cutar da kai ko kuwa abun kai kana kallon cewa a zai kawo maka naƙasa a wata a rayuwarka ko wani abu to amma fa shi manufar shegi shine ya nusar da kai zuwa alkhairi to idan kuwa an fahimci ma'anar abin da aka faɗa a baya na abin da ake nufi da shegi lalle bai kamata muridi ya ƙaurace masa ba wannan shine kusan baiti na ƙarshe cikin magana akan a matsayin shegi mun sani dai ana ta magana akan matsayin malami ko a dole wannan ka'ida ce shehi kamar malamin ka ne an ce kaman wake mashahuri da ake cewa lalle likita da malami ba sa nusarwa da mutum idan har a idan har ba a girmama su ba ko inna tabiba inna almuallima wa tabiba kilahuma la yansahani idza kuma lam yukrima fasbir بجهلك إن جفوت معلما واصبر بدائك إن جفوت طبيبا ina tsammani haka baitin yake idan likita ya ce ma yi kaza kai kuma ka ce wannan shawarar ta likita ba za ka bi ba to shikenan sai ka hakuri ka ta zama da cutar ka haka nan malin to shi shehi mun sha faɗa cewa ma'aikin Allah yana cewa al-mu'minu mir'atul mu'min shi mumini madubin mumini ne shegi madubin muridi ne shine ma'anar fasara hadisi ba wani mumini da zai samu nagarta sai ya samu wancaccen mumini da zai kama hannunsa to lokacin da shehi ya zamanto madubi kyakkyawa sai ya hango dauda a tare da kai zai ce ma je kawance kai kuma a daidai lokacin da zai ce ma je kawance ba ka son ruwa ya taba jikinka an fahimce ni wato abin da nake nufi da je kawance kuskure ne zai hango a cikin rayuwarka ko gidi ne zai hango a cikin rayuwarka sai ya ce ma yi kaza ko kar kai kaza wannan shine daudar da yake so ya kankare a jikin naka to kai kuma abin bai ma ba idan ba kai masa biyayya ba za ka dawwama ne da wannan cutar a jikinka shine ma'ana hadisin al-mu'minu mir'atul mu'min mu'mini madubin mu'mini ne sai ka dawwama da wannan cutar kuma sai ke ta damunka amma lokacin da za ka yi masa biyayya ka bi umarnin nan nasa wajen yin abin da ya faɗa shi kuma a lokacin yana so ya raba ka da wannan illan ne dama shi ake shegi bayi da wani aiki sai kokarin raba muridi da matsala amma a ina maimaitawa a tarifin shegi wanda muka faɗa a da to a nan wanda ya cika ma'anar shegunta to a nan za mu fahimci cewa lokacin da shegi yake nusar da kai zuwa ga alheri a cikin nusar wannan za a samu abin da ya ci karo da son zuciyarka shi kuma a ka'ida duk wanda yake so ya raba ka da nafsu to zai raba ka da abin da ranka yake so inna nafsa la'amaratun bisu ita nafsu kullum tana umartar ka da yin abu mummuna ne to shekin da zai raba ka da wannan abu mummunar ba zai taɓa zuwa maka ta kofar da ranka yake so ba in ya zo ma ta kofar da ranka yake so to ai ba shehin ka bane to anan shi yasa yake cewa lakinnahu lil khairi kad hadaka to ai in ya sa ka abu kana ga har ma ta kai ga za ka yi kuka malamin ka ne jagoran ka ne murjidin ka ne yana nusar da kai ne zuwa ga alkhairi Maulana Shehu Ibrahim ya ce wa haris alal awqat ka kiyaye lokaci ayya girsi matukar wato kai kwadayin kiyayewa lokaci matukar kwadayi wajen kiyayewa wato ɗan ɗariƙa zai zamanto ya fi kowa time management idaratul waqt tsara lokaci ba zai yi da sabon lokacin lazumin saba ne to lokacin lazumin saba ya yi kasan za ka yi sannan lazumin yamma kasan lokacinsa wazifa ma kasan lokacinta kiyayewa lokaci a ce lokacin lazumin saba ya zo ka ce uzuri ya taso ma kana da gagga zaka tafi kasuwa ko zaka tafi gona ba zaka iya zama kai ba ko lazumin yamma ya taso ma kace kana da wani uzuri ko lokacin wazifa ya taso kace kana da wani uzuri to lalle wannan da yake tafiya akan wannan tsarin ya kauce wa manhajin hakikanin turbar da aka dora dan tijjaniya a kansa ba cikakken muridi bane me yasa ma'aikin Allah yana faɗa a hadisin Bukhari ista'inu bil gadwati warrauhati wa shay'an min ad-dulza ku dinka taimako wajen tsara lokacin yadda za ku gudanar da rayuwarku da ibada da sammako da marete da kuma wani yanki daga cikin dare to sammako shine muke lazumin safe marete muke yin lazumin yamma wani yanki daga dare ba magariba muke haduwa mai wazifa wannan fashauci shi sa kuka ji ana cewa wazifar bayan magariba ta fi saboda in ba kai ta bayan magariba ba baka cika ma'anar wannan hadisin ɗari bisa ɗari ba ma'aiki ne faɗa kamar da na faɗa ruwa muka hari sammako marece yanki daga dare to waɗannan abubuwa guda uku da faɗa su ce shauci da ce ma kai lazumin safe kai lazumin yamma shi yasa shi an ce bai taɓa yin wazifa ba sai bayan magariba to ɗan ɗariƙa ya kiyaye lokacinsu lokacin zuwa gona a tsare yake a wajenka mu fa a tsarin yadda aka yi programming din wannan ba wai arabi ba shegi ba mu ba a tsara mu akan wai tsarin irin nan in ma misali za ka yi hira a rayuwa to ita ma tana da time ɗinta amma wai dan dariƙa ne ya zama da safe yana majalisa da yamma yana majalisa da daddare yana majalisa a wannan ba dariƙa ba ne wahris alal auqati ayyajirsa za ka yi kwaɗayin kiyayewa lokacinka matukar kwaɗai in ji Ibrahim. Wahazar manubtala bala'i na ƙasa. Akwai wanda za ga da za ka ji an ce mutum yana yin salatu dubu kaza ya daina. Ko da yana iya sauƙi a Ƙur'ani a kaza ya daina. Ya ce wallahi in dai kai almajiri na ne da gaske wahdar ka gargadu manubtila bala a naqsin wanda aka jarrabe shi da bala'in tawaya me yasa tawaya duk wanda kaga yana cikin tafiya ba aiki ne ya ƙara hawa kasa ba nace aiki wato misali yanzu bayan Allah mu da muke tarihi da yawan su zaka da an ce mutum sun taso wasu ya akwai wani salatin sa da yake adadi dubu kaza kuma har yaba duniya bai daina ba kullum kuma nauyi yana ƙara hawa kansa amma bai daina ba saboda in uzuri ya ƙaru to sai a kalli a ina hutu yake sai sai a rarrage a cikin lokutan hutu abin da yake kawo tawaya a cikin aiki gafala ce wannan magana ce mai faɗi menene ma'anan gafala lokacin da zuciyarka take tare da Allah sai ka tsara ibadunka da zaka na gabatarwa to daga lokacin da kaga ibadun nan ba karuwa suke ba raguwa suke yi to kar kar ka tafi neman wai wani sai ya taimake ka kawai gafala ta same ka gafala ita ko ba za ta same ka ba sai a lokacin da ka karkata zuwa ga madda kwaɗayinka yayi yawa dogon burin ka yayi yawa wannan suna haifa da gafala da dogon buri da kwaɗayi da san abubuwa dai na zuciya an suka fara yawa to suna haifar da gafala to ita kuma gafala tana zuwa abin da za ta rage maka adadin wurin ka ne zai ragu shine ma nan wala ta man agfalna qalbahu an zikrina kar ka bi wanda muka rafkanar da zuciyarsa gabarin ne ambatan mu me yasa ya bar ambatan Allah ya samu ijamu da bala'i na tawaya a cikin wurigi shine wata ba hawaku ya bi son zuciyarsa ne idan ka bi son zuciya to za ta haifar ma da gafala kana shiga cikin gafala kuma to duk adadin aikinka duk adadin aikinka zai yi ƙasa shi ne Allah ta'ala ya ce wa kana amru furba sai ka ga lamarinsa gaba ɗaya ya zama alalace ya zama wulakantacce da yana salati dubu kaza ya daina da yana hailala dubu kaza ya daina da yana abu kaza adadi kaza ya daina yana sakwa a wata sau biyu ya daina a shekara ma da kyar zai samu yayi guda uku ko ko ta shekara ma ta zo ta ma bai yi din ba da zai sauransu duk lokacin da kaji an ce bala'in tawaya a cikin aiki ya zo gafala ta zo duk lokacin da kaji an ce tawaya ta zo to karkatuwa zuwa ga nafs ya zo kwaɗayi ya zo dogon buri ya zo wata matsala da ka shiga cikin wani abu ne akwai wani bawan Allah da na sani ana cewa da yana ibada yana salati adadi dubu kaza sai shiga cikin wani tim irin na ayyuka kamar na hassa da haka da sauransu sai zo wannan aikin baya yi ba duk yadda zai yi aikin ba zai yi ba abin da yasa kana fara zaka fara jin ganda za ka ga abin da ni ne fa da zan zauna zan yi wa manzon Allah salati dubu goma nan da nan amma yanzu ina dubu ɗaya sai na gaji me yasa ai ba jiki ne yake yin wurdi ba zuciya ta take yi to daga lokacin da ya zama zuciyar ba za ta iya ɗauka ba ta rafkana to ba jatta za a yi ka iya yi shi yasa za ku ga sau da yawa wanda ba aribi ba idan an zo ana maganar yin salati dubu kaza sai mutum ya ce kai ta yaya mutum zai iya yi kaza saboda shi a tasawur nasa wannan abin ba zai taɓa faruwa ba har abada saboda ne saboda asotin kalbi kasfatul qalb me farkon aya wa dala alaihimul amadu ko fakasat qulubukum ko fawailul lil qasiyat qulubukum min zikrillah wato kasfatul qalb inda zuciya ta fara bushewa farkon alama da zaka fara ganewa adadin lazumin ka zai rabu adadin ibadar ka za ta fara raguwa tana raguwa to wannan fa ba wai yana nufin wani abu har a wajen Allah ka rabu wallahi Allah kiyaye idza ra'aita madhar al-jamali la tadga ward madhar al-jalali fa kullu dha amru al-ilahi yusta karjalla an yu'taba fi ma asda gaskiya zan yi hakuri ba zan iya fassara bai cikin nan guda biyu yanzu ba sai a yi hakuri sai wani satin ma insha Allah gobe muna da tafiya maulidi in Allah yarda ta haka za mu wadatu da wannan insha Allah sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu Allah ya iya mana Allah ya ba mu sabati Allah ya ba mu ikon gyarawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal hadi